قال الإمام الفوزي رحمة الله عليه في مختصر شعب الإسلام منا بياني أكن شعبة 34 حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه tsara harshe daga duk abin da ba a bukata an yi mana waɗannan bayanan mun ji shimfiɗa kai tsaye za mu shiga ya ce ka ƙaulihi ta'ala bayan ya ce idil qur'anu was sunnatu mashghulani bidalik sai ya ce ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala da ya ce was-sadiqina was-sadiqati da Allah yake siffanta siffofin bayinsa na gari إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات كما سجدت يا مزاد كما سجدت يا مالا حقي تلزفا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما هناك جسكية هناك الصدق sun faɗa suka ce muwafaqatu alqawli lil waqi'i faɗa abu ya dace da abin da yake mutum ya faɗa abu haka yake kayan nan na jiki na farare ne hula ta ja ce ko maru in mutum ya faɗa haka to ne gaskiya amma in ya faɗi saɓanin haka to kaga ba gaskiya ya faɗi ba ke ya yi kishiyarta ita ce ƙarya وقوله تعالى da fadin Allah ta'ala da yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi takawa ba su imani ba sai aka ce kuma ittaqullaha ku yi takawa ai tasiru awamir Allah wa tajnibu nawahiyahu ku yi abinda Allah ya ce ku yi ku nisanci abinda ya hana wa kunu ma'a sadiqin sannan ku zama tare da masu gaskiya kakka sake ka goyi bayan maƙayyata wanda suka kasance ƙarya suke ka goyi bayan su ka goyi bayan gaskiya ka goyi bayan masu gaskiya ka zama tare da su wannan mahiyya ka kasance tare da su na haifan maka da kai ma ka samu wannan shi yasa malamai suka ce daga cikin hanyoyin da ake bi a koyi gaskiya ka zama tare da masu gaskiya ka zama da masu gaskiya kake mu'amala to kai ma za ka zama mai gaskiya كل قرين بالمقار بالمقارن يقتدي duk wani abokin aboki da abokinsa yake koyi wanda ka kasance tare da masu gaskiya kuma za ka gane abokin da ya kamata ka zauna tare da shi ne inna sadiqaka alhaqi inna sadiqaka alhaqqa man sadaqa la man saddaqak wanda zai faɗa maka gaskiya ba wanda zai ce kai gaskiya ba idan kullum wanda kake tare da shi kawai zai ce kai gaskiya ne wata rana ba zai faɗa maka abin da yake na gaskiya ba to nan ba sadiqun bane ba sadiqun bane mun gane kunu ma'a sadiqin ce wa qawlihi ta'ala da kuma fadin sa da yace wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bibiyi abin da ka zama bayi da kada ilimi akai me me wala taqfu asa yaqfu a makale a bayan abin da baka da ilimi a kai san gaskiya ba ne kokariyarsa wani zubin an zo fasar wannan ayar da hausa kamar mutane ba su cika ganewa ba wala taqfu kada ka bibiyi ka tsaya a bayan ma laisa laka bihi ai abin da baka da ilimi a kai abin da gaskiyarsa bata bayyana a gare ka ba kada ka bi shi balle haka je kana yadawa shine alqafu din shine alƙafu din ka bi shi haka je kai kake ba da labari mai tsofatu ibn al-abd yace ɗaya daga cikin mawaƙan jahiliya tun a jahiliya yace wala tadhkuri da harafi majlisi hadisan idza anta lam tuhsi kada ka sake a wani majalisi ana zaune tsawon zamanin rayuwarka ka ambaci wani labarin da ka tabbatar da baka san gaskiyarsa ba in kuma ka san shi ka san waɗanda suka yi wa nufsal hadisa ila ahli fa innal wasiqata fi nafsihi in ka tashi zaka faɗi magana suwa suka faɗi to danganta musu ce suwa na suka ce tabbatar wannan ka danganta musu to shine tabbatar ka danganta musu magana su da suka yi shine gaskiya wannan ita ce ka'ida amma duk labarin da zai zo maka ka za ka je kana yadawa to shi ke shi yasa annabi sama yace man haddatha anni hadithan yura annahu kadibun wa huwa ahadul kadibain mutumin da kawai da an zo an bashi labari kuma ana ganin wannan hadisin an san ƙarya ne shi kuma yanzu na bada labari akan wannan labarin alhali labarin ƙarya ne ba a da tabbas kansa wa huwa ahadul kadibain ya zama ɗaya daga cikin makaryatan ga mai ƙarya can wanda ya ƙirƙiro ga shi kuma mai yaɗa ta. Ko ba haka bane, me yasa ya zafi hadithul ifki, me yasa wasu suka shiga ciki amma sai aka samu allazi ta wallahi ba a Amma kuma ya an yi magana akan allazi na yuhibbuna an tashi alfashi tufi ladina amanu ko? Allazi na yuhibbuna an tashi alfashi tufi ladina amanu su ne waɗanda suka riƙa yaɗa maganar. ta tashi daga munafukai kai tsaye fatin munafukai su suka fara yada magana shugaban su ya kirkiro ya sa yan abin da su suka ci gaba da yadawa makaraban shi yan fadarsa daga baya abu kuma ya dawo hannun musulmai su kuma waɗanda ba su tantance abubuwa kawai daga ba da labari kawai shi ke nan zai iya zo shi ma ya ba musamman labaran ku na facebook da whatsapp kawai da kage labarin sai ma ka tilla da shi kaga shine wannan wala taqfu ma laysa laka bi ilm sha Allah ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula abubuwa uku waɗanda su ne alat alat alatu naqli al-ilm wa nashri su ne na'urorin da ake samun ilimi da su kuma ake yada ilimi da su inna sam'a lallai wal basara da gani والفؤاد da kuma zuciya kullu la kana an mas'ula wannan sai an tambaye mutum game da su so daga ka zama kana da tahaqquqi da tasabbuci tabbatar da abu kafin ka je ka fai ba ka ba sai ka ji kunya a ina aka samu wannan labarin la ni ma dai wani ne ya turo ni kai kuma ka tura baka riga ka gama dubawa ba wani ma abun mutum ma baya karantawa duka irin yadda mutanenmu yanzu aka kuma ba son karatu ake ba kuma kawai sai cilla ma wani shi mutum ya guji wannan wa qawlihi ta'ala da kuma fadin Allah madaukakin sarki da yace faman azlamu mimman kadaba ala Allah wai wane ne yafi girman zalunci a cikin azzalimai mimman kadaba ala Allah fiye da wanda ya ma Allah ƙarya shin ya kirkiri ƙarya ya danganta ma Allah ya sa ba abin da ya kai fatawa haɗari. Fatawa haɗari gare ta. Saboda an ta muwatsi wani amila, kana zuwa ka zo kana ba da fatawa to kana ba kana kana kana kana ma Allah signing ne, kana wakiltar Allah ne kana masa sigineta, kana cewa kai ne. Shi sa malamin kayyum ya zaɓi suna mai daraja ya sa ma littafinsa. إعلام الموقعين عن رب العالمين ya rubuta littafin ne domin ya zama izina da gargaɗi ga mujtahidai malaman fikihu da masu karantarwa da masu ba da fatawa da alƙalai haula in waqi'una anillah wannan dukkanin su suna ma Allah suna wakilta Allah ne suna yi suna sa hannu yasa ai ka'ida hatta hadisi idan zaka ruwaito ba a yadda hadisi mawdu'i haramun ne ka ruwaito sai dai za ka faɗa ne za ka kawo ne zai ka ce amma fa hadisin ƙarya ne ba haka za ka ta gani wa'azu sai mutum ya zai ta ya da hadisan ƙarya a wayoyin mutane ga su ko na alhadisul kudusi tanzihan ne wannan nake muku ko na alhadisul kudusi yana nan yabna adam da da da Sheikh Mutawalli Sha'arawi rahimahullah ta'ala yake yi da daɗi yana faɗi yana na ana yaɗawa a hadisin ƙarya ne in ka je ka yaɗa ma mutane har da fassara shi da turanci kun san kuma dama a shehu sha'arawi yana da wani usulubi na iya karantarwa da yadda yake motsi da jikin shi to duk ya yi su a cikin wannan kilif ɗin wannan bidiyon shikenan sai kai kai ta yaɗawa kai kuma kana yaɗa hadisan ƙarya anta ahadul kazi bai ne sai ma ka zama wazza'i kenan to akwai ire-iren su suna nan wasu a rubuce da kasa ce malam wani a Kano ya ya ya ya ce kaza annabi ya ce kaza wanda ya addu'a wanda ya faɗi wannan addu'a su kaza za a ba shi lada dubu ɗari uku da sittin sai ne dubu ɗari uku duk su ne wannan alkadibu ala Allah wa kadzaba bis sidq iz ja'ahu kuma ya ƙaryata gaskiya bayan ta zo masa ga ƙaryar da ya ma Allah sannan kuma ya ƙaryata gaskiya da ta zo daga Allah Allah ya faɗi gaskiya wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisan Allah ya faɗi magana ya ƙaryata ya ƙiji ne je ɗauki kuma hadisan ƙarya yana yaɗa wani bala'i ya wuce wannan baka duk abin da za ka yi ka tabbatar da kana da magoya baya a kansa a cikin littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa wanda suke ba na gaskiya ba suna nan suna yawo a bakunan mutane kuma suna yawo a littafai wa qawlihi da kuma fadin Allah ta'ala da yace wallazi ja'a bis sidqi lalle wannan da yazo da gaskiya wa saddaqa bihi da kuma wanda ya gaskata gaskiyar ulaika humul muttaqun waɗannan su ne masu takawa an ruwaito daga sayyidina ali radiyallahu anhu ya fassara alladhi ja'a bis sidqi yace huwa nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wasallam wanda yazo da gaskiya shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bihi shi kuma wa shine abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu imam at-tabari ya rawaito wannan tafsirin a cikin tafsirin sa kamar yadda ibnu abi hatim shi ma rawaito a cikin tafsirin sa alladhi ja'a bis sidqi muhammadun sallallahu alaihi wasallam وصدق به أبو بكر رضي الله عنه وقوله لكم فدن ألا مدوك تنسكي إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلح لن وإن تكي قرية تدنغن كام ألا والله وذات شجاء الجنة حين لا يفلحون بذات له فلاح الفلاح قد أفلح المؤمنون أرشي سياكة تيمي الذين يرثون الفردوس هذا وراثة الفردوس هي هي الفلاح قد أفلح المؤمنون أقل صافصته كنس أرشي سياسة تيمي الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق وراثة الفردوس والخلود فيها سنم سن الفلاح صدق وند بيشقاء الجنة وما أفلح لا يسامو سامو فلاح to daga gaskiyan nan ita ce ake bukata kowa ya rike ta qul al haqqa walau ala nafsik faɗa gaskiya ko akan kanka ne ko da kai ne za a walau ala nafsika nan fasara biyu ko kai ne abin ya shafa walau ala nafsik ko da za ka bada ranka ne a yanki za ka bada wuyanka a yanka saboda gaskiya ka san gaskiyan nan za ta jawo a yanka ka الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه yana faɗa yana cewa awwalu amri as-sidqu yace farkon abin da na fara riko da shi a rayuwata har na kai matsayin da na kai a yanzu to shine gaskiya na taɓa ba ku wannan labarin da ya bada da kansa cewa an fita zai zai fita neman ilimi daga garin su jilan sai mamarsa ta haɗa shi da wata karauka ta matafiya cewa ya bi su da ta tashi sai ta ce ya abdulkadir usika bisidik ina maka wasiya da gaskiya wa Allah takziba kaka ya ƙarya to ya riƙe wannan wasiya ta mamarsa aka je hanya sai ga 'yan fashi a lokacin yana ɗan ƙarami ‘yan fashi suka tare su sai a tambaye wani ce kai me kake da shi sai ya faɗi ƙarya sai abu ka zaki da shi a caje ki sai a gaba haka aka zo kan yaro abdulkadir aljilani wa rahmatullahi alaihi aka aka ce me a tare da kai ce abu kaza ne a tare da kai aka caje shi aka gani shugaban ‘yan fashi ya ce ya fadi ma hamalaka ala hada sai me yasa ka kai wannan ga ‘yan uwanka duk sun yi ƙarya yace wa'adtu ummi alla akdhiba nama baba ta alƙawari ba zan yi ƙarya shugaban barayi ya ce ka yi ma mamaka alƙawari ba za ka ƙarya ba mu ga mun yi ma Allah alƙawari amma mun saba ita to da an tuba ita duk a wani musu da kuɗin su so daga taban lususu ala yadai man ala yadai as-sadiri alwalad as-sadiri Abdul Qadir rahmatullahi alayhi shi yasa yace awwalu amri as-sidq shi yasa a wajen Ash-Shaykh Abdul Qadir Jilani maqamat maqamatul wusuli ila Allah abu na farko shine as-sidq gaskiya gaskiya kuma shi yasa as-sidq na cikin ne ta cikin shuhudu la ilaha illa Allah الصدق المنافي للكذب الصدق المنافي للكذب gaskiya wannan gaskiya ita ce ake bukata kowa ya zama yana da ita to ana mu karanta hadisan ki mun karanta ayoyi mun ji su so da aka sai hadisai da malam zai kawo su Allah madaukakin sarki ya ce mu